cikin abin da ke tabbatar da cewa sura ce yar maka ya tabbata a tarihi wata rana umar al khattab ya shiga gidan kanwashi lokacin da aka ba shi labarin ta musulunta shi umar dan khattab din bai musulunta yana shiga sai tadda su suna karatun alqur'ani an rubuta musu ayoyi a hannu suna kokarin hadda ko a takarda suna kokarin hadda ya kwace wannan takardar sai ya ga abin da yake rubuta cikin shi qaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa har zuwa lokacin da yake fadin lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sama to wallahi wannan maganar ba magana ba ce ta dan adam ta fi karfin matsayin irin na dan adam wasu suna ganin wani ne sanadiyar musulunta ta umar dan sabbani ko ɗaya daga cikin sabubban musulun shi wallahu ta'ala ala ita dai surar kamar da muka ambata yar maka ce tana da ayoyi 135 mafi girman kissa a cikin ta ita ce kisar annabi musa ɗabi'a ta alƙur'ani suratul maryam da muka karanta aya uku kawai aka yi magana annabi musa da shi sai zamanto kamar mukaddima aka ma ɗan kanun labaran aka baka in aka shigo cikin surat taha sai a buɗe labari ita ce kissa da ta fi kowace yawa a cikin ta sannan za mu samu ƙarin haske ita ma a kan kissa annabi adam a cikin ta a cikin suratu maryam kawai ambaton sunansa aka yi aka wuce min durriyati adama wa min man hamalna ma'a nuhi wa min durriyati ibrahima wa isra'ila wa min man hadaina wata tabani ni ne kawai ambatar da aka yi annabi adam a cikin ta a cikin wannan sura za mu samu bayani mai yawa shi ma game da annabi adam da abin da ya faru da shi zaman shi cikin aljanna da farko shi Allah ya mana suka ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa a surar mufassara ba mu yi tuwa aiki da shi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى طه su ma dai waɗannan haruffan Allah madaukakin sarki ya bar wa kan shi hakikanin sanin ma'anarsu tare da cewa duk lokacin da muka zo bayani a kan sura malamai sukan ce Allah ya ajiye su ne dan bayanin da irin su ne aka yi alkur'ani wanda ke ikirarin ba daga Allah yake wato ya tattara su ya sake kawo ko da aya ɗaya ce ta yi daidai da alkur'ani za a karyata wannan da muke karantawa ibn abbas yake ɗaya daga cikin ƙabilun larabawa ya ce ita kalmar baha ita ce take amfani da kalmar abinda take nufi da ita ya rajul ya kai wannan mutuma wasu kuma sukan ce sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma dai Allah bai sa ba na ci karo da ko da abu ne da yake tabbatar da cewa baha yana cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam amma dai aka ce akwai usulubul tashwik buɗa baha kuma sai a zama to kai tsaye kamar an tafi magana da wani sai aka ce to akwai faɗaitarwa ne a wajen ba da labarin sai Allah ce ma anzalna alaikal qur'ana ba mu saukar ma da wannan alqur'anin ba litashqa domin ka wahaltu domin ka fada cikin wahala abin da ke faruwa Allah madaukakin sarki ce bai saukar da alqur'anin ba dan a sha wahala shine duk lokacin da aka karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani aka karanta masa habban shi to galibi sukan dage da shi a wajen tahajjuji da tsayuwar dare za su daɗe suna karantawa har an rawaito cewa a ingantaccen hadisi kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sukan kumbura wasu daga cikin sahabbai ne har sukan daura igiya su rike saboda kar su yi bacci sai Qurayshawa suke cewa muna ganin wannan Qur'anin da aka ba su horonsu ake da wannan alkur'anin azabtar da su za a yi sai haka ya dami ma'anar Allah kuma ya dami sahabbai sai Allah ya ce ma anzalna alaikal qur'ana ba mu saukar maka da wannan alkur'anin ba litashqa domin ka wahaltu illa tazkira mun saukar da shi ne kawai tazkiratan dan ya zama to tunatarwa ne a gare ka a illa tazkiratan sai dai zama to tunatarwa liman yaksha ga wanda yake mai tsoron Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce bambanci tsakanin alkhashiya da alkhawf ita alkhashiya tsoro ne na Allah amma tsoron yana biyo bayan sanin Allah da sanin hukuncen hukuncensa da dokokinsa da girman shi to tsoron da bai haifar ana kiransa alkhashiya alkhawf shine kuma zunzurutun tsoron Allah wanda yake irin tsoro da ake yi gama gari ko da ka san abu ko baka san shi baka ji tsoron shi yana daukan alƙaw alkashiya ko lokacin da aka hada da ilimi da sanin girman Allah to shi yake daukan alkashiya sai da shi alqur'ani yana zaman towa tunatarwa ne ga wanda suka san Allah kuma suke jin tsoron Allah madaukakin illa tazkiratan liman yakhsha sai ta tanzilan shi alqur'ani saukarwa ce ma'ana ba kirkirarren littafi bane ba kazange ba ne shi wannan ƙur'anin mimman khalaqa al-arba ya zo ne daga wanda ya halicci karsai wannan kasar da muke rayuwa a kanta was samawati al-ula da sama wanda take madaukakiya sama tana sama da mu ta yi nisa zuwa gare ta yama yaro nisa yasa ake musu was samawati al-ula da sama wacce take madaukakiya na'am الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله ما دوجة جنسر كيسي الرحمن شي وان دي سوكت القرآن وان دي هل يتبتر سي يهل يتبتر من هروا يوشيني الرحمن daga cikin sunayen shi da siffofin shi shine ar-rahman alal arshi tawa ya daidaitu akan al'arshin shi daidaituwar Allah akan al'arshi magabata suka ce hanyar zaman lafiya ka karanta ka fassara ka fatta yadda take Allah yana da al'arshi ya daidaita akan al'arshi amma ya ya daidaita akan al'arshi wannan ba tambayar ka bace ka faɗa irin yadda ya zo a alqur'ani ko a sunna min gairi tafiyin wala tahrifin ba tare da ka faɗi yanayin daidaiton ba ko ka jirkita wala tashbihin ko ka kamanta wala ta'tilin tashbihin ka ce yayi daidai da kaza wala ta'tilin ko ka bata wala tamthilin ko ka kamo wata siffa ko halitta ka ce irin tawa ne ba a wa Allah madaukakin sarki wannan ar-rahmanu ala al-arshi tawa lahu ma fi samawati shike da abin da ke dukkanin cikin sammai mun faɗa a jiya in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda to nan ma ya sake gaya maka lahu ma fi samawati da abin da ke cikin samai na Allah ne wa ma fil ardi haka abin da ke cikin ƙasa na arziki da halittu baki ɗayan su na Allah ne wa ma bainahuma abin da ke tsakanin sama da ƙasa shi ma na Allah madaukakin sarki ne wama tahta sara da kuma abin da ke karkashin ƙasa shi ma halitta ne na Allah madaukakin sarki asara ambatan wannan kalmar yana daga cikin abin da Umar dan Khattab ya ce lalle Qur'anin wannan ba zan ce bane na mawaka inda zan ce ne na mawaka babu yadda za a yi tunanin ya zo a saka wannan wata rana wani ya taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Ibn Kathir ya ce hadisin akwai na kyara akwai abin kenkeni a cikin shi amma dai sakon karshen hadisi din ne in ka wuce wannan kasa din ka wuce ruwa ka wuce iska ana wuce shi wannan gurin da Allah ya ambata da asara bayan shi ba wanda ya san me yake gurin sai Allah madaukakin sarki daga da kuma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى Allah ce wa in canza harbin tsauni inda za ka bayyana magana abin da aka faɗa ma ko yake ranka da za ka fito da shi fili Allah yana so ya gaya ma fa innahu ya'lamu sirra shi Allah ya san abin da yake koyi wa akhfa da abin da yafi sirru koyuwa da Allah madaukakin sarki ya san shi akhfa shine ma lam tuhaddith bihi nafsaka ba'du abinda kai baka ba kanka da kanka labari ba wani ne akwa Allah madaukakin sarki ya san shi sirru abinda ka sani ka bar shi a ranka ko ka sani kuka sirranta da wani kar a faɗa yana ɗaukar sirru magana da bai wuce mutum ɗaya biyu kuka santa ba yana ɗaukar sirru akwa abinda baka ma gama wasi wasi a kan shi ba Allah madaukakin sarki ya san shi وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله mai wannan aikin mai wannan siffar mai wannan matsayin shine Allah la ilaha illahu ba wani abin bauta sai shi lahu asma'ul husna yana da sunaye masu kyau da sifofi masu kyau yasa sai ya gaya maka ar-rahmanu siffar shi sunan shi alal arshi tawa siffa cikin sifofin Allah madaukakin sarki sai ce to duka da wancan aikin da siffar da saukar alqur'ani da sanin koyi da sanin abin da yake an yi wasi wasin sa ko ba ma a yi ba sai ce to shine Allah madaukakin sarki ba wanda ake bauta wa sai shi lahu al-asma'ul husna yana da sunaye kyawawa sunayen Allah ba wanda ya san adadin su amma an samu ingantaccen hadisi ya ce wanda ya haddace guda tasa'in da tara cikin waɗannan sunayen kamar ya shiga aljanna sai dai ko ba a samu ingantaccen hadisin da ya ƙididdige sunayen ba kuma amma tabbas manzon Allah ya ce Allah yana da sunaye guda tasa'in da tara wanda ya haddace ya kiyaye ma'anarsu to wannan mutum a ɗan aljanna ne to sai da an samu imamu tirmidhi da abu dawud sun rawaito sun lissafa har da sunayen amma a cikin sunayen akwai wanda ba sunayen Allah ba ne ba sai aka gane ijtihadin wasu malaman hadisi ne kuma suka lissafa amma da za ka bibiyi alqur'ani ka bibiyi hadisi in ka hada sunaye guda 99 ka haddace su ka kiyaye da izinin Allah za ka samu wannan aljanna in sun wuce 99 kuma ya tabbata sunan Allah ne sunayen nasa ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin addu'a shi yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsi Allah ina roƙonka da duk wani suna da yake naka ne ka ambaci kanka da shi Allah ina roƙonka da wannan suna ne da yake lissafa inda za a samu wannan sunayen sai yace anzaltahu fi kitabi aw allamtahu ahadan min khalqi aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi inda wannan sunayen ka saukar da shi a cikin alkur'ani ne mun san shi tunda mun Allah ya fara aw anzaltahu ahadan min khalqi allamtahu ahadan min khalqi ko kuma wani annabi ne cikin annabawa ko wani bawa ne cikin bayi ka bashi wannan sunan Allah duk da ban san shi ba ina roƙonka da shi a wista asarta bihi fil ilmi al-ghaib ko kuma sunanka ne amma ka keɓe ni cikin ilimin gaibu da ba wanda ya san sunan sai kai Allah shi ma ina roƙonka da shi wannan sai ke nuna cewa akwai sunayen Allah wanda an san su a cikin alkur'ani akwai sunayen Allah an ba wa annabawa ba ba annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai sunayen Allah wanda Allah shi da kansa da kansa ya zawa kansa suna da shi kuma bai gaya wa kowa wannan sunan ba to dukkanin su ne sunayen Allah ne lahul asma'ul husna yana da sunaye wanda suke kyawawa
وهل أتاك حديث موسى wa hal ataka hadithu Musa sai kuma ji ya tambaya bacin dan an wa Allah kirari da bayanin matsayin sa da kafaitarsa kamar tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai an gama nuna masa girman Allah da sanin sai na tunani za ta masa wahala ataka hadithu Musa da ne kana da labarin annabi Musa wata gane gane da maka ce wa annabi Musa da me ya faru da annabi Musa menene hikimar da take cikin labarin annabi Musa shi ma usulubi ne na tashwi Allah ya fi kowa iya bada labari yasa ya ce wa hal ataka hadithu Musa daidai ina ne labarin annabi Musa din wanne ne ake so a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى na'am Allah madaukakin sarki sai ya faro kisar annabi Musa a nan gurin ta gunda ba shi ya fara saba sa ba shi saba ba da labarin annabi Musa alaihi salam ba yanzu ya dauke masa abubuwa da yawa haihuwar annabi Musa rikicin da aka yi a Misra yadda aka yi ta yanka yara yuqattilu abana'akum wa yastahyi nisa'akum a dalilin haihuwar annabi Musa ne aka yi ta yanka ya'ya maza aka yi ta yanka ara ya'ya mata har Allah ya kaddara aka haifa annabi Musa aka jefa shi cikin teku aka ɗauko a dafatin aka kawo shi gidan Fir'auna aka rene shi ya koma hannun mahaifiyar shi har kuma lokacin da ya girma ya kashe mutum wanda ya tafi da annabi Musa daga cikin garin Misra shi ma an bani labari innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nas an gama mulki an gama mitin an zartar za a tashi annabi Musa nan Musa sai wuce ya bar garin Misra bayan ya bar garin Misra a hanyarsa har ya je garin Madiyana a garin Madiyana ya ci karo da yan mata a bakin kogi ko a bakin rijiya suna jira a gama shayar da ruwa shayar da dabbobin su annabi Musa ya shayar da su suka ba wani su labari aka kira annabi Musa aka yi kwangila aka ba shi auren daya akan ya yi kwangilar shayar da dabobi shekara takwas ko shekara goma shine sadakin auren shi aka ake ba da ya'ya da tsada ba yanzu saurayi kawai ya rike sai ahalin sunna gidan ahalin sunna da da dubu sa hamsin ko talatin ko arba'in an rike ta shekara ashirin talatin arba'in bai san daraja ta bai san daraja iyayenta ba Allah ya samu dace yanzu ga annabin Allah yana bauro dabobi shekara takwas ya ka san aure ba wasa bane ba yayi wannan boruwar da na yayi wannan boruwar shekara takwas shekara goma an kare fa in atamamta ashiran fa min indi wa ma uridu an ashqa alayka to yayi shekara takwas ko yayi shekara goma sai kuma Allah madaukakin sarki ya gaya masa yanzu sake dawowa Misra a hanyarsa ta dawowa Misra kuma sai ya yi batan kai an ce lokacin da ya yi batan kai ungurmin daji ne a tsakanin duwatsu akwai duhun dare akwai kuma tsananin sanyi duka abin uku aka hada yasa za ka ji inda zai zo hango wutar da za mu fassara wannan aya wani gurin yana cewa kabasin la'alli atiku min ha bi kabasin zan dauko muku abin da za a dosalo hasken wuta a cikin shi saboda idan duhu ya duhu in kuka hura wuta ko da ta sanyi ce za ta haska za ta rage gaifin duhun da kuke da wani gurin kuma yake cewa la'allakum tasfaluna kwadima ma cikin saboda wannan zafin da ayi sanyin da ake da akwai in an dora garashin wuta to za ku dima ma jiki za a rage tsananin sanyin da kuke da sannan fatan kan da yake hango wuta sai yake cewa zan samo garwashin wuta a can ku haska ku yi maganin dimi kuma in ƙara samun bayani a wurin wuta tabbas ɗan adam da ya hura wata wuta to zan tambaye ina ce hanyar da za mu yi mu je inda za mu je to dan ka daidai wannan gurin a kissar annabi Musa Allah ya fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari a cikin wannan sura ne sai ce izra nara daidai lokacin da ya hangi wuta bayan batan kai ga duhun dare ga tsananin sanyi faqala li ahlihi sai ce da iyalan shi suwa iyalansa a daidai wannan lokaci matarsa ko to kaga in aka ce iyalan mutum ko ahalin mutum wanda yake fara shiga matsayi na farko matar shi fa qala li ahlihi sai yace da matar shi um kutu ku saurara ana matan nasa guda nawa ne muka sani ƴaƴansa nawa su nawa ne ƴaƴansa a daidai wannan lokacin dan wani shekara takwas din bai haihu ba na ina ka tori ka ce ya ba so kaga idan bai haihu ba matarsa ɗaya ce annabawa sukan yi tarayya a wajen usulubi guda ɗaya yanzu da yace in kutu to ya kamata a ce taron maza ne ake ma wannan wannan magana ɗin inda matarsa kaɗai ce sai ce mata in kusi saurara ke a nan amma don a nuna maka mata suna da kima da matsayi da martaba bacin an yi bauta ta shekara takwas a gidansu da mugunta yake ce mata ku saurara a nan ita sarauniya ce da haka da ita da ajin wannan masallacin duk matsayinsu ɗaya ne ita ma a matsayin taron maza take da martaba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga mala'ika Jibril ya koma gida sai yake ce da matar shi zammiluni zammiluni yadda zai gaya wa maza da yawa haka yake gaya matarsa da ya ce mata ita ma zammilini zammilini amma sai ke ce mata zammiluni zammiluni ashe mata a wajen annabawa suna da daraja suna da alfarma ana mutunta su da aka da ya mutunta matarsa ba gajiya waye ba wanda ya mutunta ba matarsa ba ya zama mutunta ce bace wanda ya mutunta matarsa ba rago bace suna ce ta annabawa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli jiman Allah mafi daraja a cikin wanda ya fi kyautata wa matar shi yace kuma duk ku kari ku kyautata wa matan ku na fi ku kyautata wa mata na dan ni ne nake musu waldar takalma in dinke musu ƙwarya mu zauna ko muna wasa da dariya a cikin gida tare da cewa ne kowa daraja a doron duniya ta yi tsira da matarsa ta tsere mace ya tsere mata ko kai zama tsoro muke dai za mu je unguwa a sata a gaban mota ya ka yana ta su mawal karamomin na kaga yanzu wallahi mata suke sawa a gaban mota ko to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko tafiya ake in yana so ya dauke wa matar sa kiwa sai ce ku ku yi gaba ku ba mu guri sai sa ku yi gaba eh saurara an an samu kamar minti 40 manzo Allah ya san sun yi nisa matuƙa da gaske ba wanda zai gamsa ya ce to bismillah da ni da ke mu fara gani wa zai ji wannan gindin bikiyar wannan aka yi na farko aka ce nan aisha ta ce muna farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ban yi nauyi ba ban yi kiba ba tal ina sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake ta murna ina ta tsalle Allah sai sake dawo da tafiya ta sake dawo a ranar nan aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa to ina ba sake gwadawa yanzu shi jikinsa ya fara zama na tsufa don haka yawanci naman da ya tara na sai ba na kiba da waye ya fita daga jikin shi ita kuma yanzu ta fara kaiwa shekara sha bakwai sha takwas ita kuma kiba ta zo mata da aka zuba sai manzon Allah ya wuce dai manzon Allah ya ga kuma alamar bacin rai da damuwa a kansa wannan su ne mata har kullum ba sa so su ji su a ƙasa kawai in dai an kasa su ji su a sama in za a yi yau da tabbatar ta zalunce ka za a zauna lafiya goma ta zalunce ka a zauna lafiya ka ba da kuɗin cefa ne dubu ta yi saura ta matse ka san ka sani ka san ka sani sai a zauna lafiya kana amma duk ran da aka zo aka yi kididdiga ba ni canji na ce to an yi ma jiya dama na biyo ka naira hamsin an sayo suga an sayo kaza an yanzu haka bacin ran da manzo Allah ya ga alamar bacin ran a fuskar da sai ke sai mata hadihi bi sunna wannan ai ramawa ne kin manta lokaci kaza ke ma kin wuce ni rifkan dil tsawari da jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yan tangaraye ne kuna takatsan san da su ita kamar tangaran haka wata take in ka ɗauko to dai ka yi saka banza in ka saka bari za a yi in ka barar ba za a kwashe daidai ba shi yasa manzo Allah in yana so ya gaya maka yadda ake rikon mata sai ce maka rifkan bil qawari waɗannan kayan kyarau din a yi taka banzan da su a kula da su da haka masu iyali su kula masu akwai su kara rikewa da kyau wanda ba su shagaba su wanda shagaba su wanda suka shagaba su su kara shagaba su Allah ya ba mu ikon yi din fa qala li alihi sai ta da iyalansa don ku ku ku saurara inni anas sahara na hango musa ana anansa na ji na ga alamun musa yadda aka yi ga alamun wutar an ce bayan wannan tsananin sanyin da yi da duhu duk dubarar da zai ya da wuta ya yi taki abin da ake na murzawa da na kaɗe da na buga dutse da waye duk dubara taki yana cikin wannan dubara ta ci ta ki kamawa sai hango kuma wuta da da da da da tana ci a can wurin sai hango da da dubara tun daga wuta na bara in je wani kullum tsano ta idawo ashe Allah in yana so ya kira ka ya san yadda yake wallahi idan aka ne kana zaune ya gazu da miki aka ce kano zan tafi ita na an gama ba za ka je kanan ba miki nan ranka za a dauka Allah ya sanya aka yi kirawo ka dawa za ya ga mutum ya zauna fada shi a tahi wani ya zauna a kan kujera saboda shi ne cikon mutanen da za a kai lahira haka za ta kai ka abu to in Allah na so ya kira ka ya san yadda zai kira ka yanzu duk an hana dabarun annabi Musa sai ya hanyi wuta kaga ruwan sanyi kenan zai tafi neman wannan wuta din sai ta yi ana sunawa la'alli atiku min hadi qabatin ba mamaki in zo muku minha daga wancan wutar bi qabatin da abin da za ku samu haske a ciki qabatin ai suka ce shihabin minan na bakin wuta wutar da take ci da da da da ana ganin tashin harshen ta ita ce qabat shine shihabun minan nar وهي الجمر الذي معه لها shine garwahin wutar da yake dauke da tsinin wuta idan wuta ta tutututu sosai lokacin da garwahin ke ci ko da garwahin ne ka dauko babu itace amma za ka ke ganin hancin wutar a cikinta sai ce to zan je dauko muku wancan garwahin da ana zuba ana kawai wuta ce za ta tashi la'alli atiku min hadhihi qabatin aw ajidu ala nari huda ko in samu shiriya a wajen wannan wutar me yake nufi da shari'a ai man ya hadinin fari in samu wanda zai nuna mu hanyar da zan bukun koma garin misra din dalla ala annahu qad taha an fari ibn kasar yake cewa wannan kalmar da ya faɗa wa aw ajil ala dari huda yana tabbatar da cewa lalle magana annabi Musa yayi bakan kai wannan magana tabbatacciya ce kama qala sauri an abi ka'ab al-awa an akrimata an ibn abbas bi qawlihi aw ajil ala dari huda قال أمن يهدني إلى الطريق وكانوا شاكين وضلوا الطريق ابن عباس كسيوا abin da ake nufi da azidu alan dare huda ai wanda zai nuna mu hanyar da zan koma garin misawa daidai lokacin suna jin tsananin sanyi ga sun bace ma hanya don haka da ya hango wannan motar sai yake cewa illam aziz ahada ne halin ila farin atikum binarin kofi nuna min ko da ban samu kowa a gurin ba da zai nuna mu hanya ta zan dawo da garoni sai mu dumama jikin mu kafin gari ya waye ɗayan biyu ne ko in samu mutum ya ce ga hanya ko ban samu mutum ba sai ya ce mun to ga yadda a yin ɗauko garwashin wuta mu dumama jikin mu mu yi maganin sanyi falamma فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى فلما أتاها يا إليدي إن دوتتك نودي يا موسى sai kawai da an kira ya Musa kamar da Allah madaukakin sarki ce nudi min shafi ilwadil aymani fil buqatil mubaraka ay ya musa inni ana Allah wa rabbul alamin yana zuwa daidai dutsen dama da dutsen sai ji kawai ana kiransa ya musa abin mamaki wannan gungurumin dajin a wannan duhun daren ya aka yi wanda ba wanda ya san da ban taba shigowa dajin sai yanzu ba kuma a kirawo sunan akwai abin mamaki kuma ya ji sauti sautin da ya gane ko ya ji cewa lalle sauti ne da za a fahimci magana da yake fara nudi ya mutu zai ji alamar tsoro sai aka ce inni ana rabbu wanda yake wannan maganar ni din ni ne ubangijin ka fa khla'na alayka amma kafin ka karo so ka kwabe ta kalmar ka innaka bil wadi kai kana wani bigire ne wani guri al muqaddam tsaftataccen guri kowa wanda ake kiran sa kowa to daidai gurin da aka kira annabi Musa ne wanda ake kira a kowa gurin Allah ya kira ni tsaftataccen guri ne nan ne ya zaba ku tattauna da shi sai aka ce masa fa Allah na alai ka ci da takalman Ali ba Abu Talib yake cewa dalilin da yasa da shi da Abu Dharr aka ce wa annabi Musa ya cire takalmansa aka ce an yi su ne da fatan jaki fatan jaki ita kuma na jasa ce kazanta zai tattauna da ubangiji sai aka ce ka cire takalminka wasu malaman kun suka ce a'a gun tsaftataccen guri ne kuma da Allah za su tattauna a wannan gurin inda takalmi to bai samu albarkar wannan gurin ba amma idan ya cire takalmansa yanzu kafarsa ce za ta taka wannan tsaftataccen gurin to zai samu albarkar ya taka da ka dai da ka samu wani abu mai albarka mai daraja babu ne ni ko yi gayya da kai da wannan abu mai daraja ko ya taba jikinka ko kai ka taba jikinka ko ka sa shi ko a sa maka wani abu inda an tabbata da albarka ta ana bukatar da yasa ka sai masa fa'ila na alaika innaka bil wajib al muqaddas bil na'am wa ana اخترتك فاستمع لما يوحى wa ana ikhtartuka Allah ya ce ni fa na zabe ka ne abin da yasa ka ga na kira ka wurin nan an mura wannan wutar ka biyo wutar wannan kuma har ka ji magana ta inni ana rabbuka zaɓaɓɓe ne game da Allah madaukakin sarki ne ce masa in mustafai to ka alan nasi bi risalati wa bi ayati na fifita ka akan sauran mutane ta hanyar ba ka manzanci na fifita ka akan mutane ta hanyar yin magana da shi duk duniya ba wanda ya samu damar yin magana da Allah madaukakin sarki a wurin duniya in ba shi annabi Musa alaihi salam ba to wannan zaki Allah ya yi magana kai sai kuma ma'abuta mabiya annabi Musa din da suka tawo da annabi Musa din waɗannan su aka yi magana a doron duniya su da bisa wa ana ta sai ta fastami ka saurara lima yuha da abin da za a gaya maka yanzu sako za a ba ka aikin ka za a yi sauraron da bisa wani ba ka lafiya kuma dalilin da ya sa ka yi wannan wurin an kira wani zaɓi wa ana ta fastami lima yuha
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري sai innani ni din ni kadai ana Allah ni ne Allah daga shi Allah in ji Allah ba wani ni kadai ni ne Allah in ji Allah la ilaha illa ana ka sani ba wanda za a bauta wa da ni ba a hada ni da kowa wani ne ma'anar awwalu ma yajibu ala mukallafi tasrihu imani yanzu shi ma annabin Allah sanan aka fara mai karatun ahalar ne innani ana Allah la ilaha illa ana ni kadai ni ne Allah ba a hada ni da kowa fa abu ne kamin bauta abin da Allah ke zai fito a wurin fa abu ni ka bauta ni ai wahidni wa qum bi ibadati min ilmi ka bauta ni ka kadai sai ka ka hada ni da kowa cikin bauta wa aqimis salata kuma ka sai da sallah ne zikiri dan tunawa da mai da bambarona
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى sako na gaba ya ce wa inda sa'ata tabbas alkiyama atiyatun annabi Musa za ta zo tare da cewa za a yi annabawa a bayan sa amma shi ma sanar da alkiyama min ba ba za kira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanar da alkiyama wa inda sa'ata atiyatun alkiyama tana zuwa atadu fiha Allah ya ce kamar kusoyinsa haka wasu malamai suka tafasara kalmar kuma fiha ai akadu fiha min nafsi kamar Allah yana cewa shi ma ya so ya koyo wa kanshi lokacin sanin alkiyama kamar da ce lata cikin Allah ba banda ya san komai da akwai abin da ba zai sanar da kanshi ba da lokaci ne na alkiyama wasu malamai aka fita wasu malamai kuma suka ce duk inda ka samu kalmar larabci idan aka sa mata alhamza a gabanta tana sake canja mata ma'ana kafiya akhfa ko ya fitar da tafiya a biya wuya akhfa to ya fitar da shi kuma daga wuyan da yi sai aka ce to akadu ukhfiha alqiyama tana zuwa akadu ukhfiha kamar na ce ga lokacin ta haka suka fara kamar na bayyana lokacin ta saboda duk abubuwan da za su faru kafin alkiyama ta zo sai da Allah wa ɗaukacin sarki ya gaya mana ko dai alamomin a alƙur'ani ko alamomin a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a karanta wannan mu ko a ayyukan mu duk an faɗa kaza alama ce kaza alama ce kaza alama ce kamar a ce muku ran kaza za ta fito rana za ta fito tsakiya dodon zai fito akwai kaza akwai kaza a tada wata lima litutu za ko litoji za kullu nafsin lima ta na ajiye wannan ranar ne dan awa kowace tsarai takayya da abin da ta aika don haka ka yi tauhidi ka yi ikhlasi ka yi bautata ka gaya wa mutane in ka gaya musu ka gaya musu akwai alkiyama a ran nan ne za a tantance masu tauhidi a wasu sakamakon tauhidi masu annanci a wasu sakamakon annanci wanda suka hikima alkiyama فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى fala ya suddannaka anha dan haka kar ya karkatar da kai daga kan labarinta ita alkiyama yanzu kai da kake da imani ake karanta maka alqur'ani an cire abin daga kan annabawa kai ake gayawa fala ya suddannaka anha kada ya karkatar da kai daga kan alkiyama imaninka da alkiyama man la yu'minu biha wanda bai imani da ita ba duk arnar da bai imani da alkiyama ba duk abin da za su gaya masa na ilimin boko da lissafa lissafa da bayanai da bayanai kar kai amfani da shi wanda ba a hawa wanda ba su yi imani da alkiyama ba son zuciyarsu suke yi to in ka bi wanda suka bi son zuciyarsu ba imani da alkiyama suka bar da kai fatar da to za ka halaka Allah madaukakin sarki tsare mu daga wannan halaka wa ma tilka bi yaminika ya Musa na'am to bayan Allah madaukakin sarki ya gaya masa wannan maganganu ya gaya masa dokoki har yanzu ba za a rasa damuwa a jikin annabi Musa da tashin hankali Allah ne ko ba Allah ba na tabbatar ko ban tabbatar ba amma ga dokoki an bada kuma dokokin ba irin zancen shaidanu bane ba zan sai bane na farko sai Allah yake so ya tsara sa mai nutsuwa wasu suka ce ita ce hikimar tambayar wa matil ka bi yaminika ya mu kamar kai ne ka je wajen wani babba sai ga kana karkarwa kana tsuma alamar hankalinka yake nutsuwa in dan daba kai ce da ni da kai da kuka zo sai ka ji ka dan ji daɗi a ranka eh wallahi da ni da abokan fito an kira su mana ka dan leka wuri da sun dan yi nisa da to ba matsala mu dan tattauna kafin su dawo wani usulubi ne da manya suke yi lokacin da za su gane kana da firgici kai baka san kana da firgici din ba za su gaya maka kalmomi daya biyu sai ka dawo cikin haya suka ka dawo zuwa kuma galibi manyan mutane suna da firgici in dai ka zauna a gaban kaɗan ne ba sa wa mutum firgici sai ga mutum yana ta inda inda yana ta inda inda inda sun san sai mai kaza san sai mai kaza san sai mai kaza da ka jan ya kalle ka to kai fa da in dama to to faɗi me za a yi maka sai kawai kaza ne za a yi nawa ne zai ba mamaki lissafin kai miliyan kake ko miliyan biyu ko miliyan kaza sai dubu ma ɗari za ta yi sai ta yi ke ta yi ta baka to galibin manya idan suna so ka ci ribar zama da su sukan ko maka abin da zai sa ma natsuwa a ran to shi ma sakon annabi Musa so ake ya amfana da sakon al'ummar ta amfana da wannan sako da shi yasa ne Allah ya fara mana da wannan usulumi wasu ko suka ce mu'jizar ce ake so a tabbatar mai da mu'jizar ce yasa aka Allah ya tambaye wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan adamarka ya kai annabi Musa yanzu tun da an tambaye abin da ya sani shekara takwas yana rike da sanda aka tambaye a zai bada labari a kanta sai bai fara قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال سيدنا الله النبي موسى ce da Allah madaukakin sarki tunda yanzu an zo inda ya sani sai ce hiya a tsaya wani ai sanda ta ce a tawakka'u alaiha a jikinta nake dogara wani ta ce sunnar duk sanda in ka samu bifin latani a jeji in ya yi kiwo ya kiwo lokacin da ya tsaya wa dabobinsa za ka ga ya haka ya dan jingina a cikin wannan sandar daɗi suke ji kuma hutu ake a wannan jingina da yake kuma zai yake wani ƙarfi yake ji a daidai wannan lokacin da a tawakka'u alaiha ina jingina ne a jikinsa wa ahushu biha ala ghanami nakan yi amfani da wannan sandar ne wa ahushu in karkadowa dabbobi na abin amfani da ita wannan sanda ne shine yadda ka samu itacen gawo ko wata bagaruwa ko wata itaciya da dabbobi suke ci to za ga duk fulata ne baka raba shi da wannan sanda in ta yi tsawon ma zai sakalo rike ya danno din kasa dabbobin sa su sun sun sun sun kuma ya saka haye gaba duk inda abin da dan ba za ta amfana da fulata ne na amfani da wannan sanda da aka rage samun masa to kuma nan Musa ne kara takwas yana kyau ya kamata inda kwarewa ya samu wannan kwarewa sai ce wa ushu wa ushu biha ala rajuli wa hiya fiha ma'arif ukhra ina da wasu amfanoni ma na daban da nake da wannan lallatawa yanzu tun da ya san Allah ya san me ne a hannunsa ya san sai ya saka ita ba ya lissafa duka amfani da sanda take da kai ibn kasir yake cewa malamai sun faɗi sauran amfanonin da yawa da sanda take da kai kamar ga musu ya lissafa amfani da yawa na sanda amma ibn kasir abin da yake so ya tsokaci shine akwai malaman da sun lissafa amfanin na sanda yace amma bai tabbata ba wannan amfanin na sandar annabi Musa na yi wani ya fiya ma'arifu ukura sai ta ai misali wa manafi wa hadatin ukura ghayra dhalik akwai wasu amfanin da babu lokacin da take kuman da wannan ibn kasir yace sun lissafa yace wannan sandar ta sa in dare in yi haska ta tana zama to su layi akwai malaman da suka lissafa wani a cikin littafin tafsirin shi idan yana kiwo dare sai bacci ya kama shi wasu malaman sai suka ce sandar ita ce take kadawa tana tsare masa wannan dawomin tashi haka wasu malaman suka faɗa wa tahrusu lahu al-ghanama idza nama wa yaghrisuha fa tasuru shajaratan tabillu in kuma ana tsakiyar gandun rana rana ta mai zafi ne kafa sandar a ƙasa in ya kafa ta kawai ta zama bishiya in ya zauna ko ya zama to ta yi bishiya ta yi ganye zai ta yi wuri in ya tashi sai ya dauka ibn kasai ta duk malamai sun rubuta da ita amma wannan ba gaskiya ba ne inda duk tana yin waɗannan abubuwan lokacin da ya sake ta ta zama mutum da yadda ba zai tsorata ba saboda ai dama sun sanda shi umarci to amma sandan lafiyayyen sanda ce a yanzu ne ake nuna masa za ta yi wani aikin da kuma bai sana yin yin ba to ko da ka ci karo da su a bayanan waɗansu malaman wanda bai inganta ba su abin da ya faɗa amma ne duk mai sanda ba a rasa amfanoni da take masa yanzu kai ma in kana da sanda in ka za ku yi sallah kuka rasa sutura in ka kafa ta ba za ku yi sutura da ita ba za ka iya samun ma'ari da uwa ma'arab akar kenan ko kuma in ka shigo masallaci masallacin iyayen mu na da da kakanni akan ajiye sanda saboda dama masallaci ne tsakanin kara da kara in ka ga mutum su rururu da su kai kafin ma an kare ilimin ya take shi kenan ya ci gaba da sallah ba ya baza cikin tsaron jama'a ko kunama da ka ganta in ka dauka ka sanyi kwan ka tashi sai mu ci gaba da sallah ko lafiya ka wannan ji amfani da sanda take da ko ka keto tsakiyar dare kawai ka zo na kare yayi hauki ya taso inda sanda in ka ja balan insha Allah ba ga hidi ai kallon kallo ko baka je ba ni ma ba zai zo ba kaga sanda ta yi maka amfani amma irin mu ne muke rayuwa mai haɗari mutum tsakar dare zai kulle gida in ya fito babu komai a jikinsa wani ko ci hulɗa ba shi dan mukullin ne kawai da zare in kaɗai ya ɗauko inda da ci hulɗa ma ka ce in ka cika wa mutum ko ka kwala masa ya ji zafi zare ne kawai ya sa akwai matsala ba ta kofi ba adda ba mani ba wuka tsare ci ne yawa yasa ba yadda za a yi kula da yake maka a daji ba shi da wuka a tsantsansa babu wata a kafarsa babu sanda wani ya kara da kwari da bakahi ne yake jefa yanzu lafiya kana yasa da mutum ya ji sihun kare ya kaji mutum yana yana shiga gidan mutane a gudu ana akara mukalla ina insha Allah amma idan da sanda tana da amfanoni da yawa da take yi maka rayuwar mutum da gaskiya ta koma rayuwa ce ta maraya ta yi nesa da irin waɗancan rayuwoyi ya sa wasu abubuwan mun ba su amma akwai abubuwan da lokacin ya kamata a ce ana amfani da su kamar sandar gaban gado da bahaushe ke fata in za ka yi bata ya kamata akwai da in ka meka hannunka za ka ɗauko sanda ko ka ɗauko wata takobi Allah ta kuma baka zagan bacci Allah ta baka hukun mafarki wani ya biha ma'arin hukura yana da wani amfani na daban-daban a cikin ta قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى to da ya faɗi wannan sai Allah ya ce mashi alfiha ya Musa sakitin tun da dai ka san sandar ka ce shekara takwas ka san ta ka san aikin ta ka san amfanin ta har ma da abubuwan da ba ka faɗa ba ka sake ta yanzu a ƙara maka wasu za a ƙara maka ilimi a kan sandar ka alfiha ya Musa hadhihi al-amra allati fi yadika ya Musa alfiha fa alqaha sai ka ji fa idha hiya hayyatun tas'a sai ga ta kawai ta zama maciji tana tafiya da sauri da gaggawa a nan kuma ka Allah ba da wani zarge fara ta ji dani a hayyar kun kasa hayya ita ce yar karamar miji mai gudu mai gaggawa ta ce ake kira da hayya a wani gudu kuma ne fara sai fa iza fa alqaha fa iza hiya qurbanun mubin da ya sake ta sai ga ta kuma ta zama dan karerin miji ka to dan kare da mutunci za ta koshi ko ba irin waccan gaggawa wani suke kallon kamar akwai ta'aruni da shi karo wani gurin hanyar tuntarsa wani gurin kuma ko ba na mutu malamin suka ce an tana zuwa daidai da gurin da aka zaɓi wannan sanda inda ake da buƙatar ƙalubale da fito na fito ba a buƙatar yan karamar sanda a gurin ba a buƙatar zama karamar mutu da yadda zama katuwa da za ta kaci ka ido saboda tsoro ne da ba da faɗi a wannan gurin fa idan hiya hayatun tas'a ana so a nuna gaggawarta da zafinta da kuzarinta ya sa sai aka yi ta domin kana da wanda zamuci je biyo kai kaga da kyar yake motsi za ka ji tsoron ai baka da tashin hankali sosai saboda ka san ka juya ma za ka gudu amma da kaga shi kawai daga ganinsa da zuwa gaban ka ai ka ga tsoron karuwa za ka in za ka gudu ina za ka gudu baranta na irin mutum da ake cewa yana iya tashi ya leko kai nisa ko baka yi nisa ba kaga ai tsoron ya kara karuwa kenan to ita macijiyar tana fitowa ne ta bayyana daidai halin da ake da bukata da aikin da ake da bukata kai wannan kuma isa ce ta Allah da mu'jizarsa in yana so ya nuna mu'jizarsa ayashi to yana ba da aya daidai da aikin da ake so ke
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى قال تعالى مرحبا sarki ce da annabi Musa kun a ta ta masa to yanzu dama ba a gama ɗauke tsoron wancan wutar da ya gani ba da cewa shi ne ubangijinsa yanzu kuma an sake zuwa da wani abin nan musamman da ya wuce al'ada yanzu mutu ji kuma zai ɗauka sai alamar tsoro ya bayyana a cikin adamin ba sai Allah ce mashi wala ta hau kada ka bi tsoro sanu'idu hasirata al-dunya za mu mai da ta halin da take tun farko yadda ka san ta a san ta kana ɗauka za mu mai da ta sabi'uha sirata al-dunya واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى التي مشورهم ككي هنك فوق كار هنك إلى جناحك أجيبنك وسؤالك شيء قسم a karkarinsa ko ƙasar hamatarsa shi ne duk lokacin da annabi musa yake da buƙatar samun nutsuwa ko haske sai a ɗauke ya ɗauki hannunsa ya ɗora haka a ƙasar haƙarƙarin shi ko a ƙasar hamatar shi shi ne ma'anar wazu mumiya da kai ila jana'ika in ƙasa ta kurutu bai ba hannun naka zai fito da haske tar min ghairi su'in kuma hasken ba na nagin lafiya ba ba na larura ba in ka ga haske hannu ya yi haske ya yi fari don lokacin akwai alama ta kuturta ko akwai alama ta albaras ko ciwon zabiya to duka babu wannan hannun naka gashi hannunka ne amma an kasa zai dawo tas a gan shi ya yi haske sai Allah ya taimaki ayatun zuwa wannan ita ma aya ne mai zaman kanta mu'jiza miracle ne mai zaman kanta ka sa hannu ya canza kala ana nan kuma koma yadda yake ta sake mai dawa ya sake wanda kama aya ta gina makanta
لنريك من آياتنا الكبرى mun ba wannan ne don mu nuna maka ayoyin mu manya manya zaman mutunci da wannan manya ne muna so ka samu nutsuwa a kan kalami اذهب إلى فرعون إنه طغى ka je ka koma zuwa ga fir'auna innahu tagha ya musa gona da bisa yanzu duk wannan shekarun da aka yi annabi musa gudun da yake mana shekara goma saboda fir'auna yake wannan gudun yanzu ya kare gudu ya karo nauyi ya karo iyali mun faɗa a karatun jiya in ka ga mutum na rigima ka ba shi iyali to yanzu shi kuma an ba shi iyali kuma an kara mai rigimar sai aka ce koma wajen fir'auna innahu tagha kafircinsa ya wuce iyaka
قال رب اشرح لي صدري to yanzu da aka ce koma wajen fir'auna ga razanin wancan na shekara goma da ake zonsa da shi ga yanzu wani hasken da ya gani tsoron bai rabu da shi ba ga sandarsa tana zama macijiya kuma da ita zai ci gaba da tafiya kuma ga yadda zai tunkari jama'a zai iya gamsar da su ko ba zai iya gamsar da su ba sai ya fara da addu'a da aka ma duk lokacin da Allah ya baka kowane irin aiki ne ka nemi agajin Allah madaukakin sarki ko tafiya za ka ce to wani daga nan ne kafin mu je Kano kai ne jagora ka daga hannu ka ce Allah madaukakin sarki ka bani yin ikon adalci Allah ka sa in jagorance su akan daidai wallahi ka kare na nan ne za a tambaye ka da an zo miji aka ce wani kai ne shugaban kwamiti kaza to nemi addu'ar Allah madaukakin sarki nemi adalci barantana faransa barantana hedimasta lalle kana da buƙatar taimakon Allah barantana shugaban karamar hukuma barantana gwamna barantana shugaban wallahi da ba a bata yi ya ce rabbi sharh li sadri ya ce ko ubangiji ka buɗe da kirjina ka sa mun nutsuwa da kwanciyar hankali ka rike kirjin in ji ba ni da damuwa ba ni da bacin rai kin kare jama'a da isar da sako ga jama'a wallahi yana da bukatar taimakon Allah barka wani zai lissafo bayaninsa da komai da waye yana ba da ya kalli jama'a yake in ya fara bango bayani har ya kare ba abin da zai yi wannan wanda ya sa bayanin ma ya dawo kenan wani kuma zai iya shiga ɗaki ya tsara bayanin awa biyu ya ji tsaf magana ta yi amma da ya zo zai yi bayanin bai rasa tuda da mai fara da menene da kalma ta farko hika na an riƙe shi a wannan wurin kai wani ba jama'a ba ko budurwa ce in ya je gidan su budurwarsa ya fito da ta fito in ya ganta kirim a gabansa da dama zuwa ne tambaya za kowa makaranta da aka ta annabi musa tun da ya san aikin ba karami bane sai ya rabbi sharha li sadri ubangiji ka buɗa min kirjina ويسر لي أمري Allah ka sauƙaƙa min al'amarina wannan aikin akwai nauyi akwai wahala amma Allah ka mai da shi mai sauƙi a gare ni واحلل عقدة من لساني Allah يفقه ka warware kullum da yake kan harshe na malamai sun ce yana da nauyin harshe bai fiye magana ba haka ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan haka ta fita in yana magana yana ɗan cijewa yana kamewa wasu sun ce kamar kwata ko in ina a kan harshe wasu kuma sun ce asali tun yana yaro wani abu da ya faru tsakanin shi da fir'auna sai fir'auna yake so ya gane yana da wayo ko bai da wayo sannan shi ne yaron da aka ce zai barar da mulkinsa ko ba ni bane aka ce sai ajiye masa kuɗi da wuta to yaro kuma ko dan wani yaron na ne da yake barbar yana fita da ka ajiye masa bandala ya san kana me ka ga ya dinki ko wata yaron ma da kuɗi ake aihuwar wani yaron tun bai kai shekara bakwai ba ko bai kai wata bakwai ba Allah ya san ka kuɗi kuma yake ya san kimi amma an gaba ya taka da firamare ya san aikin da ya faɗa da haka da aka ajiye masa ga zinare ga wuta aka ce har ya meka zai ɗauki zinara saboda akwai ɗaukar zuciya sai mala'ika ya kwaɓe hannunsa sai ya ɗauki wannan wuta ɗora wadda zai a kan harshen sai ta ƙona harshen tasirin ciwon shi ne har yanzu ya kura da musa alaihi salam tunda in kai rauni a kan harshe in dai ba ya warke ba dole yadda ake fitar da kalmomi da kurin furucin su sai ya tasiri a kan harshen sai wani kuma magana ɗan yana yin wani lokacin kamar ba da ɗan sai ce to Allah tun da ka ba ni sako da isar da sako Allah ka cire wannan kullum da yake ga harshe na wa'ala da kuma rashin bin lisani قولي
domin su fahimci abin da ban gaya musu
واجعل لي وزيرا من أهلي Allah kuma ka sanya mun mataimaki shi ne wasiri Allah ka sanya mun mataimaki min ahalin a cikin iyalan gidana kaga a karɓar annabta ba idan ana nema ana nema wa ɗan sa mu mataimaki kuma Allah ka bani cikin dangi na
هارون tun أخي yana da zaɓi a ransa sai ya rekomenda annabi Haruna alaihi salam yace Allah a ba annabi Haruna annabi ba zama domin malamai suka ce shi annabi Haruna ya girma annabi Musa da shekaru na haihuwa sama yake da annabi Musa ya fi shi fasahar magana kuma suka ce ya fi shi cikin ido da kwarjini sai ce to Allah a mara man annabta ta ai mata karfi da annabi Haruna inda je ina bayani shi ma kuma sai ya rika ƙara bayani abinda ban faɗa ba sai ku fili a cikin jawabi na Haruna malamai suka ce wani ya addu'a ta yi tasiri a duniya a dangi babu irin ta annabi Musa alaihi salam
اشدد به أزري yace usdu ni a karan kaina in karfafa bihi azmi in karfafa gadon bayana da shi in ji na samu gari idan an karanta ta da usdu shi Allah ba usdu Allah ta karfafa bayana da shi annabi faru idan ka karanta da usdu wasu kuma makaranta suna karanta shi ashdu da fatha sai zama to ni din a karan kaina ni ne zan karfafa din ne usdu Allah ya karfafe ni ashdu in karfafa da shi اشدد به أزري
وأشركه في أمري Allah yana so in haɗo shi cikin al'amarin annabta ta ya zama to da shi za mu ke shawara da shi za mu ke kullawa da ke za mu ke warwarewa.
كي نسبحك كثيرا Allah na nemi wannan ne don mu samu damar ambatansa da yawa. Duk mai irin aiki in ya samu abokin aikin da ya wuce da ɗin mutum kuma da Qur'ani yake in ya samu sa'ansa abokinsa da tasa ta zo ɗaya fahimtar ta zo ɗaya jinin da ya zo ɗaya da za ka sun fi jin daɗin karatu. wannan yana kara wannan karfin gwiwa wannan yana kara karfin gwiwa wannan in ya rame ga wannan yana neman hayyata a karwa ne riga ne karwa ne riga ne kai da sabbi haka da tsira.
ونذكرك كثيرا ambace ka da yawa malamai suka ce mutum baya kai a matsayin mai ambatan Allah da yawa sai yana ambatan Allah a kowane hali a zaune a tsaye a kwanci da safe da rana ya ta ambatan Allah to wani ne kai wa zakirin Allah kafiran wa zakira shi ma ce wannan kuma da zakira إنك كنت بنا بصيرا
lalle Allah madaukakin sarki kai ka kasance mai gani ne a gare mu kana ganin mu kana ganin halin da muke ciki
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى Kada ta Allah madaukakin sarki ce kad tabbas tuce ta su kulata an ba ta abubuwan da duk ka tambaya. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alni waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira sai Allah ya kada tuce ta su kulata. Duk abin da ka tambaya an baka. yanzu za ka ji da ƙarfin gwiwa zai miƙe to kuma sai da ake ya gane Allah raba ka ji zarge kai mu gobe abin da muka faɗa ya zama dole ne Allah amfani mu da shi wanda yake da kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace ga tambayar